لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وإلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu dawowa domin fara wannan karatu na littafin ashifa bayan mun kammala shi a cikin shekaru masu dama kuma Allah ya nuna mana za mu sake maimai mu sake komawa farko wannan karatu na littafin ashifa muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara hasken da ke ciki hasake hasaken da ke ciki na sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ubangiji Allah ya muna muwafaka da su Allah ya muna muwafaka da su alfarmasi na maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi kamar yadda dai an sha bayano na can baya littafi ne wanda yake mai alkadari da girma da daraja saboda asirin da ya kunsa saboda sirrurin da ya kunsa malamai sukan iznarsa a matsayin mudawwana tasirin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda mudawwana ta Imam Maliku fiqhun malikiyya ita ce kamar cibiya ko tushe to haka haka littafin nan ashifa malamai muhaddikai suke itibari shi a matsayinsa kamar mudawwana ce ta sira duk da wasu sun yi maganganu a kan shi waɗanda wasu malamai sun ce ba a kulawa kan maganganun masu maganganu kan littafin ashifa akwai wasu hadisai ba su inganta ba ko akwai wasu hadisai mawdu'ai da sauransu waɗanda har suna ƙoƙarin su kore mutane gabarin karatun littafin ashifa kamar da alhafizu fahadi ya yi irin wa'annan maganganun amma malamai yan uwansa sun yi masa martani sun mayar masa da martani ya ce asbabatun ashifa ga dalailun nubuwa na imamu baihaqi har wasu suka ɗauko suna riri da irin wannan maganar kuma tare da su babu ruwansu da dalailun nubuwan ba shi ma da la'ilin nubuwa ba ruwansu da shi saboda annabin yake magana annabin yake magana darajojin annabi sallallahu alaihi yake magana su kuma abin da ba su so kenan saboda haka ko da yake cewa a fita batun littafin ashifa akwai abubuwa da yawa ciki watan ga dalail nubuwa na imamul bayhaqi a'a ba gaskiya bace shi babu wani littafi wanda zai yi hukunta daga wani abin da za a ce yana da kai ko yana da maganganu na malamai babu shi tunda ba alqur'ani bane alqur'ani ne Allah ya yi alƙawarin zai tsare kuma ya mai jinjina kuma ya ba shi garanti na la ya fi hilbatilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani ke da wannan amma in ba alqur'ani ba kowane littafi ba zai wofinta ba daga wasu maganganu waɗanda malamai za su ce wannan mardudi ne wannan ba za a karɓa ba wannan ko kuma maganganun malamai su jinjina su ce akwai maganganu da yawa akan wannan a samu sabani ma akan wannan babu littafin da ya wofinta daga wannan alkur'ani ne kadai ya wofinta babu wani abu da ke ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare shi ya kiyaye shi kuma ya masa shaida kuma ya bashi garanti na cewa wani abu na banna ko na ƙarya ko na rashin kyau ba zai zo alkur'ani ba lokacin da yake sauka ko bayan ya sauka wannan alkawari ne na Allah tabaraka wa ta'ala don haka imam al-qabi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ya yi iyakar kokarin sa kuma a kafin ashifa ba a samu wani littafi ba wanda aka shirya shi akan wannan minwali kamar ashifa ne akwai irin su dalailin nubuwa din da wanda suka gabace shi akwai su amma irin tsari na ashifa din a bi tiriyan tiriyan babo ba babo ba da bayani akan haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake ce ma haƙƙi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayi su sani su kare su kiyaye to babu kamar ashifa da alkhairiyya Allah ya saka masa da alkhairi to saboda haka za mu wadatu ba sai mun yi an yi tarjama shi alqabi iyal a wa'incan da suka gabata saboda haka za mu shiga kai tsaye a cikin wannan littafi to بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم muna farawa da sunan Allah ko muna neman taimako da sunan Allah in an ce bismillah muna farawa ai nabda'u bi ismi bi ismillah muna farawa da sunan Allah kaga hararo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kullu shay'in ko kullu amrin zibalin lam yubda bihi lam yubda bihi bi ismillah fa huwa abtaru duk wani abu mai muhimmanci ba fara da sunan Allah gare shi ba mi ka tsatsar daraja ne mi ka tsatsar daraja ne ko kuma nasta'inu bi bismillah muna neman taimako bismillah da sunan Allah Allahu shine suna wanda ya rataye da hakikatu zati dukkan sunayen Allah sun rataye da sifofi ne الرحمن الرحيم الملك الكذا الكذا دكان سورة دي سيبوبي ne. Allahu كديرة دي da hakikatu zati Ar-Rahmani don haka za a ga Allah tabaraka wa ta'ala zai arama annabawa sunayensa ya ce bil mu'minina rahufur rahim halim alim da sauran amma ba mu Allah Allah domin shi ne sunan da ya rafe da hakikatun zati bismillah ar-rahmani wanda rahamarsa ta game kowa ta game komai a duniya kenan da aka yake cewa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmata ta yalwaci komai ta yalwaci kowa da ka a duniya sai ka kafiri na da wadata mumini na da ita fasiki na da ita watan wanda yake salihi na da ita fajiri na da mulki salihi na da mulki Allah ya ba salihai mulki ya ba fajirai mulki ya ba salihai dukiya ya ba fajirai dukiya haka nan haka nan ne saboda mi saboda ita duniyar watan rahmaniya ce ke tasarrufi ke aiki rahmanu ne ke tasarrufi rahmanu ne rahma ce rahmaniya amma an rahimi ne ke ɗanta jin kai a lahiyar wannan ba kuwa ba ba sai masu tsoron Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin wannan sai masu kyautatawa kaga rahama rahimiya kenan waccan rahma rahmaniya a duniya kowa ya samu kowa ya ba amma rahma rahimiyya watan sai sai sai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa su ne ya ba watan wannan rahma to اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم الله يدجن إيرا على سيدنا أبو شوغبنمو اللهم Allahu ne sai aka ƙara mai mimi an gane mimi din ne yana matsayin yan nidaɗi kama an ce ya Allahu in an ce Allahumma kama an ce ya Allahu Allahumma wasu kuma suka ce Allahu ne sai aka ce aka ƙara mimi wai ma'ana ma'budi bil haqqi wanda nake bauta da gaskiya wanda nake bauta da gaskiya shine ma'anar Allahumma mhm
صل على محمد salli ka yi daɗin tsira ala sayyidina amsa shugaban muhammadin mai suna annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala sayyidina amsa shugaban mu annabi muhammadu shine wanda wannan siyada fa manzo Allah shi ya tabbatar wa kansa da ita yace ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakra ni ne shugaban iyan adamu ranar tashi alkiyama kuma ba alfahari nake yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama za ka zama sayyidul awwalin wal akhirin kuma ran tashi alkiyama ran da tafi kauri domin ran nan kowa na nan annabawan da yanzu ba su nan mabiyan na iya cewa ai abin da yasa manzon Allah ya zamo shugaba don annabi Ibrahim bai nan don annabi Adamu bai nan don annabi Nuhu bai nan don annabi Musa bai nan mabiya annabi za su ce dan annabi isa bai nan sai ya ce a yau mulkiyamati ranar da duk suna nan an halarto ba a baro kowa duniya ba turan nan manzo Allah yake sayyidu kaga ganin tafi kauri ina mai cewa da annabi wani na nan fa to ga nan ga annabi wani nan to aran nan manzo Allah yake sayyidu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to وآله وصحبه وآله da alayensa wa sahabihi da sahabbansa
وسلم وسلم الله كأمن تدسو قال الفقيه القاضي الإمام قال الفقيه الفقيه منكم تيجي قال القاضي الفقيه قال القاضي القاضي الفقيه مثلا فقه شي القاضي من الأندلس شي القاضيات الفقيه مثلا فقه ما علم فقه كمان
الإمام الحافظ al'imamu shugaba alhafiz masanin dubun hadisi malamai sun yi maganganu da yawa akan wane ne hafizu an yi maganganu da yawa su alhafizul mizzi kamar yadda alhafiz alhafizul sakawi a cikin watan aljawahir wa durar fi tarjamati shaykhul islam ibn hajar ya kawo bayani akan wa ake ce hafiz tun cikin mukaddimarsa da yi bayani akan shekul islami menene shekul islami me ma'anar shekul islami sannan yi bayani wa- menene ma'anar muhaddis wa ake ce muhaddis a wajen malaman hadisi sannan ya zo yi magana waye alhafiz ya maganganu ya kawo maganganun malamai da yawa da za a ɗiba su za a ga maganganu ne wanda suke masu zurfi amma dai daga cikin maganganun akwai shine wanda yake gulbi cikin sanin hadisi sannan kuma rijalun da ya sani na hadisi sun fi waɗanda bai sani ba yawa an fahimta wai waɗanda ya sani da tarjamar su wane shi ne wane ga nasabar shi ga tarjamar shi ga garin su ga ma'auni ne a wajen malaman hadisi makin da suka bashi an fahimta to haka ya san rijalu to waɗanda ya sani a haka sun fi waɗanda bai sani ba yawa to shi ne ake ce ma alhafiz
أبو القدر abul fadli shi ne abul fadli alkunya alqadi iyal kenan يا iyalu ibn musa ibn iyalin alyahsubi shi ne iyalu iyalu ibn musa ibn iyalin shi ne alqadi iyal ibn musa dan musa ibn iyalin kuma alyahsubi ko alyahsabi ko alyahsibi duk an karanta shi swadin nan ana mai dhamma a al-yahsubi dangane ne zuwa ga watan watan watan gari Mhm. eh sunan gari ne Ah, sunan kabila ne abba eh an ce al-yahsubi al-yahsabi al-yahsibi dangane su ne dangane kabilar su ne Mhm. sunan sunan mutum ne aka dangane kabila shine yahsubu ibn malik to
رحمة الله rahmatullahi alaihi rahmar ubangiji tabbata gare shi wasu sun ce shi alqadi iyad bai rubuta haka ba masu takdimi ne suka rubuta qala alqadi alfaqih wal imam abu al-fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi wasu kuma sun ce a shi ya ru- ya rubuta haka akwai nusar da ya rubuta haka wasu suka ce a shi da abin da ya fara da shi alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kawai to to
الحمد لله المنفرد باسمه الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء القادر يا ليفارا دغوديا بنشن ياي واتن sai ya fara da godiya ga Allah ya ce alhamdu dukkan yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah a mai- mai mai saurari ya ce ita ma godiya kala kala ce an ce dukkan ta idan nau'o'a ce daban-daban aka ce ki nau'o'a ce daban-daban makiƙe suna istinbadin godiya kana hudu ce akwai kadimai guda biyu akwai hadisai guda biyu hadisai guda biyu bawa ya yi ubangiji Hadis- hadisi bawa ke na sai ce alhamdulillah Allah na gode kamun kaza Allah na gode kaga wannan godiya ta fito daga hadisi zuwa kadimi shine Allah haka na ma ta fito daga hadisi zuwa hadisi in bawa dan uwanka ya kyauta maka sai ka ce wani na gode to wannan godiyar ta fito daga hadisi zuwa hadisi kaji nau'i biyu kenan hadisai guda biyu kenan to ai dukkan su gabaki ɗaya suna komawa ga Allah ne kaga dai ta fito daga hadisi ta koma ga kadimi wannan zahiri ne bawa ya ce ma Allah na gode kaga godiya ta koma ga mi ta koma ma kadimi ta koma ma Allah kenan haka na ma in ta koma ga hadisi shi ma ta koma ga Allah yanzu shi wanda ya godiyan nan in Allah bai samar da shi ba zai yi godiya in yana cikin adamu zai gode to wanda aka gode mawa in yana cikin adamu za a gode mishi ashe kenan yanzu godiyar da shi wanda ya gode mu ba tashi bace da wanda aka gode mawa ba tashi bace dan me dan ta koma ma wanda ya samar da su shine Allah wanda da ba a samar da shi wannan ba da bai gode ba shi kuma da ba a samar da shi ba da ba a gode mishi ba godiya ta koma ba ta koma ma Allah dai haka na ma Allah shine kadimi ya bi kadimi ko kadimi ya bi hadisi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bi bayansa in in bawa yayi abin kirki sai Allah ya ce ya gode fa inna Allah shakirun alim kuma ta dawwa khairan fa inna Allah shakirun Allah ya ce ya gode kaga godiya ta fito daga kadimi zuwa hadisi yanzu Allah Allah da zai samar da hadisin nan ba za a gode mishi kenan har yanzu dai gode ta koma ga wanda ya ta shine Allah tabaraka wa ta'ala don shine abin gode mawa da ya samar da wannan da aka gode mawa haka Allah ya yi zatin sa yace fa qaddarna wa qaddarna fa ni'mal qadirun eh kaga wancan shi kuma inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu Allah ya yi bawan sa qadimi ya yi hadisi kenan to duka waɗannan yabbai guda hudu in ka dunkule su ai ga Allah suke koma wa anna ila rabbikal muntaha saboda haka shine ma'anar alhamdu dukkan yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah al-munfaridi bismihi al-asma wanda ya dayantu bismihi da sunansa al-asma wanda yake mafi daukaka wasu yakan ce musu al-mutafarrid al-mutafarrid bismihi al-asma wanda ya dayantu shi kada yake tilo a waɗannan sunaye nasa shi kaɗai yake tilo da sunan nan nasa maɗaukaki wasu suka fassara almunfaridi wanda ya wadatu gabarin kowa shine ma'anar munfaridi wanda ya wadatu gabarin kowa ya wadatu gabarin komai e inna Allah la ganiyun anil alamin Allah ya wadatu gabarin halitta gaba kiɗa munfaridi kenan munfaridi kenan amma Allah shi kaɗai yake wai abin da yake nuna maka mun faridu cewa Allah bai kama da halitta saboda ita halitta tana kama da juna ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ba haka Allah ya ce ko mun halice shi biyu biyu biyu biyu rana da wata sama da ƙasa fari da baki da sauransu komi biyu biyu komi biyu biyu Allah shi kadai ne fardun ahadun subhanahu wa ta'ala al-fardu samad to da haka yanzu al-munfaridi wanda yake madayanci tilo shi kadai ce bai kama da halittarsa subhanahu wa ta'ala wanda ya dayanci bismihi da sunansa al-asma wanda yake mafi daukaka asma af'alu tafdili ne na watan sumuwi daukaka sai a ce mafi daukaka don haka wai ma'ana sunansa al-ismullahi al-azam kenan wanda ya ɗayantu da ismuhul a'zam sunansa madaukaki shine asma za ka wasu ɗauke shi afalu tafdili ne asma mafi ɗaukaka kaga ismullahil azam kenan wasu kuma suka ce a sunan jinsi ne kawai ana nufin wanda ya ɗayantu da sunansa madaukaki ya duk sunan Allah madaukaka ne gabaki ɗaya an gane wai wanda ya ɗayantu da sunayensa madaukaka sai ce bismihi al asma wanda yake madaukaki almukutassi bil izzil ahma kuma godiya da yabo sun tabbata ga ubangiji wanda yake bantu bil izzi da jabuwaya al ahma wanda take mafi kiyayuwa izzi buwayar ubangiji ta kiyayu buwayar sarakuna wani sarki in ya bi wani karfi sai kai mai hari sai ya samu nasara kan shi amma buwayar ubangiji ita ce wadda ba mai kai mata hari subhanahu wa ta'ala da haka in Allah ya yayi in yayi ya in yayi hukunci ya tabbata kuma la khafu uqbaha wala khafu uqbaha amma duk wanda ba shi ba yana jin tsoro ko America da ake gani ba ita ce ake gani ba su fafawa to ko tana taka tsantsan da wasu saboda ni saboda yaki da banna kala kala ce a yanzu mutane da ba ta sani ba duk abin da ake ganin ta su fafawa amma Allah subhanahu wa ta'ala shine in yayi wala sabu kubaha to bil izzi al ahma shine wanda yake bantu da izzi buwaya ahma wadda take mafi kiyayuwa za ka yi ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina buwaya ga baki ɗaya tana ga Allah buwaya girma da buwaya na ga Allah sai waɗanda Allah kuma ya ba sai ce wa li rasulihi Allah ya ba manzon Allah buwaya da girma walil mu'minina ya ba mu'minai buwaya da girma ta sanadiyar manzon Allah saboda haka ga kenan da buwayar muminai da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ina take kuma ga Allah take kuma walillahi al-izzat to bil izzi al-ahmad mafi kiyayewa alladhi laysa dunahu muntaha allazi laysa dunahu muntaha wanda muntaha matuƙa laysa bata zamo ba dunahu in ba gare shi ba wai shine makurar komai wa anna ila rabbikal muntaha makurar komai tana da Allah subhanahu wa ta'ala an yi fasarori da yawa amma malamai sun zaɓi wannan fasara wai wai allazi laysa dunahu muntaha wanda babu wata matuƙa makura dunahu in ba Allah ba Allah shine makura komai shine muntaha komai shine muntaha komai wa anna ila rabbikal muntaha
wala wara'ahu marma wala wara'ahu marma kuma babu marma abin nema wara'ahu bayan ubangiji tabaraka wata'ala duk abin da za a nema yana ga Allah duk abin da za wara'ahu nan ai sun ce ba'adu mhm shine mana to الزاني لا لا تخيلا ولا وهما الظاهري لا تخيلا ولا وهما ubangiji tabaraka wata'ala shine wanda yake mabayyani la taqayyulan bayyanar sa ba shatawa ba ce ta zuci a a bayyane eh bayyane ki wala kulli shay'in shahidun bayyane ki ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma wala wahama kuma bayyana shi ba wahami ba ce watan tunani na zuci bisa ga tunani na zuciya da shatawa ta zuciya a'a hakikatin ubangiji zahiri ne az-zahiru ne amma la tafayyulan wala wahama za ka yi ce huwa al'awwal wal akhiru wal zahiru wal batin
الباطن تقدسا لا قدما alba'ini taqaddusan la udma yace kuma shine wanda ya koyu kaga zahiru ne ba kuma batini alba'ini wanda ya koyu to koyuwarsa saboda me yace taqaddusan ne saboda tsarkaka ya tsarkaka gabarin idanun su riske shi ya tsarkaka gabarin idanun su riske saboda domin su idanun ƙararru ne fani ƙararre baya ganin baki an gane muddin zai ga sai shi ma ya ƙara an fahimta ya yi fanaɗi sannan ya ga baki amma yana cikin wannan baka ilaji ba zai iya ganin watan wanda abbaki ba e muddin yana cikin yana cikin wannan halitta da shakali wanda Allah ya yi shi bisa kan karewa za ka yake cewa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar saboda wannan absar din suna kan wani tsari ne na karewa to shi ko baya da za a yi kararre ya ga wanda yake wanzaje to ai kaga rashin watan ɓoyuwarsa ba don ba shi ba ne a don tsarki ne ya tsarkaka gabarin ƙararru su riske shi bar karatu ne mai zurfi sai dai a wuce sama sama la udma yace ba don rashi ba Allah tabaraka wa ta'ala matabbacin sarki ne
وسع كل شيء رحمة وإنعاما وسع كل شيء رحمة وعلما وسع بنجي تبارك وتعالى وسع كل شيء دكم كومي رحمة وجر رحمة وعلما دكم علمي وما أنا wannan tamyizi ne muhawwalun an fa'ilin ai wasi atara amatuhu kulla shay wa wasi'a ilmuhu kulla shay da kace wasi'a kulla shay'in rahmatan ai rahmatuhu wa ilman ai ilmuhu an fahimta shi ne mana wa iliminsa ya yalwaci komai rahamarsa ta yalwaci komi لكن ربنا وسئت كل شيء رحمة وحلما ربنا وسئت كل شيء رحمة وحلما تو
وأسبغ على أوليائه نعما أما wa asbaga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya bude godiya suka tabbata gare shi shine wanda asbaga ya cika yan ce asbaga ya cika wai kamar sifa sifantawa an kamanta ita ni'imar da saƙa saƙa ce ake cika saƙa sai ta kauri eh kar ta fele sai ta kauri a wajen saƙa shi da aka ce asbaga ya cika ni'amahu ni'imominsa ala auliyaihi amsa masoyansa Mhm.
أما umma gangane ga baki ɗaya ya cika ni'imarsa ga auliya abu masoyansa Mhm, masoyansa su ne nake ta ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Mhm, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Mhm.
وبعث فيهم رسولا من أنفسهم واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة شيء نعمه نعمه من جمع نعمته abinda Allah tabaraka wata'ala ya ni'ima ga bayan ya ba su na fadalula da kyautayi tun daga samuwa har iskan da za su shaka har komi da komi har su koba gare shi ya tanada musu wannan din ni'imomi ne to wami وبعث فيهم رسولا من أنفسهم وضع فيهم رسولا من أنفسهم sannan kuma قربا وعجما kaga ya ce wa asbaga ala auliyaihi ko ni'amal umma ya cika nimominsa ga auliyaihi su ne muminai masoyansa su ne muminai ko to sai aka komo ana walwalan ni'amahu din to me ni'imomin da Allah ya cika sai ce wa ba'asa fihim wannan adafu tafsirin ne adafu tafsiri ake ce da shi wai wannan bayani ne na ko kuma ka ce bayani ne na ni'imar da ya ambata can baya ni'amal umma din to shine ba a fihim Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko rasulan manzo fihim a cikin su mu'minai din Mhm.
من أنفسهم min anfusihim daga kawunan su kaga wai babban ni'imar da Allah ya fara faɗi a cikin ni'imar da ya yi mu'minai aiko sai na rasulullahi ذاك كتاب لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم حقيقة الله تبارك وتعالى يا ببب بيوا أي كو سيدنا رسول الله تتابع شيء daga cikin muminai wannan babban baiwa ce Allah ya ma muminai don haka alqabi iyali yake zano ta anan yake cewa ba asa fihim rasulan min anfusihim Mhm.
أنفسهم قربا وعجما wanda yake shine anfasahum mafi tsarkin su Mhm.
قربا urban a larabawa وعجما wa ujma da kuma bobayi su ne waɗanda ba laraba ba watan an fasau da fatahan nan ta watan ah, fa kamar yadda ah, Abdullahi bin Abbas ya ce na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta laqad ja'akum rasulun yace minan fasi daga mafi tsarkin ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum yace na an karanta da fatah fa annabi ne ya karanta da wannan wai daga mafi tsarkin ku waɗanda ya wanda ya fito daga iyaye masu tsarki ya fito daga iyaye masu daraja ya fito daga iyaye masu tsada a wajen Allah ai duk mahaifiyar da ta zo da sayyidina rasulullahi tsadarta ta kai girman ta wajen Allah ya kai duk mahaifin da ya zo da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai girman sa wajen Allah ya kai sai da Allah ya zaba ya tace sannan ya kunsa annabinsa haskensa a cikin wanda ya kunsa masa da haka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kunsa manzo Allah a wurin banza ba ko kada hasha wa kalla min anfasi urban a larabawa fa wa ujma da bubayi babu irin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma babu irin nasabarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa azkahum mahadidan wa man ma kuma shine yanzu ya shiga cikin bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace kuma shine azkahum mafi tsarkin nan na watan halitta ga baki ɗaya mahadidan ga asali wai a asalin sa ya fi kowa tsarki ya fi kowa tsarki wa man ma yace kuma ku ya bi kowa dangane mai kyau mai tsarki shi ke faɗar haka sallallahu ta'ala ya sallam yace akhbadani Allah ila al-ard fi sulbi adama wa ja'alani fi sulbi nuh wa qadhafa li fi sulbi ibrahima ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرهام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما النبي صلى الله تعالى وسلم كيف إن أعداد جرمة ندنغن ذاك وأزكاهم ما في تركين هلتا mahadidan ga asali wa man ma yace da kuma man ma dangane wasu kuma suka fassara man ma da duwa madada kenan wa arjahum aqlan wa hilma kuma shine arjahum mafi rinjayen halitta gabaki ɗaya aqalan wajen hankali ya fi halitta gabaki ɗaya hankali sallallahu ta'ala alaihi wasallam arjahun nasi aqlan shine mafi rinjayen mutane hankali ranar da aka yi shakku sadri aka fitar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam a wanke ta ba hadin tana da datti bane a ba ba datti gare ta ba wa mastakhraj al amlak min qalbihi adan walakinnahum zaduhu dhuhran ala dhuhri ko da mala'iku suka fitar da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam suka wanke ba wai sun fitar da wata kazanta bane a'a sun dada ma zuciyar wani tsarki ne akan tsarki to da aka tsada zuci aka fitar da ita aka wanke ta aka cika ta da ilimi da hikima aka mayar sai ɗaya daga cikin mala'ikun nan guda biyu sai ce zinhu bi ashara auna shi da mutum goma ka gani ana auna sai manzo Allah rijiya yace to auna shi da ɗari aka auna shi da ɗari ya rinjaya yace to auna shi da dubu aka auna shi da dubu ya rinjaya mala'ikan ɗaya ce kai da za ka auna shi da dukkan halitta ga baki ɗaya laraja harum da manzo Allah ya yi arjihun nasu akalan kenan wa hilma kuma shi ne mafi rinjayen su a wajen haƙuri ya fi kowa haƙuri abinda haƙuri shi ne a samu natsuwa a lokacin da wani abu na tashin hankali zai faru amma a watan natsuwa ba ta gushe ba shi ne ake ce hilmu tsananin haƙuri na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za a yi masa abin da in wani ne za a yi sai yayi kamar ita da duniya sai yayi kamar ita da duniya amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam natsuwar da aka san shi da ita ba za ta gushe ba kuma bai ɗaukar fansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a yi masa irama ummul mu'minin Aisha tace ba a taɓa yi masa ya rama ba in jibnu abi hala yace ba a taɓa manzon Allah ya rama ba kai bai taɓa fushi ba sai dai kawai don an taɓa Allah in kaga ya fushi an taɓa Allah ta ga shi wuce wa ahlamu khalqillah a'dalu khalqihi min an-nasi ashaban min an-nasi ajru shine arjahum aqlan wa hilma
وأوفرهم علما wa awfarahum ilman wa fahma kuma shine mafi cikan halitta gabaki daya ilman ga ilimi domin shi Allah ya ba ilmuman mutan farko da na ƙarshe kuma ya tsara masa wani ilimin da bai ba mutan farko da na ƙarshe ba aqali rabbi ulum al-awwalin wal akhirin wa zadani ilma Allah ya bani ilimin mutan farko da na ƙarshe kuma ya bani wani ilimin da bai ba mutan farko da na ƙarshen ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ka Allah ta'ala yake cewa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ai ana mis ana bayanin girman ilimin manzon Allah ne shine ba wannan girman ilimin in yi tumba sai ya tsaya ya rika bayani har tashin alkiyama ga abin da zai ta faruwa haka hu zai baki hadisi ingantacce qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fina maqaman ما ترك شيئا الى قيام الساعه الا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله manzo Allah ya tsaya yana kuduba yana ambaton abubuwa da za su faru har tashin alkiyama wanda ya san an yi haka ya sani wanda bai sani ba bai sani ba babu abin da manzo Allah ya bari ila qiyam sa'a illa zakaru face a bace shi wannan yana daga cikin ilmoman sa ba da labarin gaibo ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma yana nan abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah
wa aqrahum minhum wa adma wa fahma da kuma fahimta cikin addini fahimta cikin addini yana shine fahim fa fahimna ha Sulaiman ya mun fahimtar da Sulaiman wannan hukuncin ya za a yi wanda babansa ya yi ta tunani ya yi ta tunani yayi hukuncin ba daidai ba sai muka fahimtar da annabi Sulaiman ga yadda za a yi na ɗansa kaga fahimta kenan ilimi daban fahimta ne don haka ya kawo ibn masasu daban-daban yace ilman wa fahma wa aqwahum yaqinan wa Allah yace kuma aqwahum yace shine mafi karfin su yaqinan akan kancewa tsakaninsa da Allah a wajen ilimi wani ilimin da manzo Allah yake da shi ba ilimi bane na tamba ba a'a yaqini ne yaqini ne yake da shi to sai mu samu wuri sai amfana
wa asma wa azma kuma da aniya wai ma'ana yaqinan shine mafi karfin su a wajen yaqini kuma shine mafi karfin su a wajen aniya Mhm.
Wa- domin shine shugaban ulul azmi min rusul waɗannan da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa idan khadna min annabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza kaga su ne ulul azmi min ar-rusul to su kansu ulul azmi min ar-rusul wato shine akwahum asma ko a cikin su ya fi su karfin aniya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa ashaddahu bihim ra'afatan wa rahma wa ashaddahu shine mafi tsananin su wa tarra'afatan tsananin tausayi bihim gare su su mu'minai kenan wa rahma yace da kuma tausayi tsananin tausayi shiddatun rahmati shine ra'afa ra'afatu ai shiddatun rahma tsananin tausayi wa rahma da kuma jin kai annabi sallallahu ta'ala sallam shine wanda Allah ya yi wa jinjina da cewa bil mu'minina ra'ufur rahim ra'ufun ne rahimun ne bil mu'minina Eh, sannan kuma wa rahmatu lil ladina amanu a wani wuri ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga ashaddahu bihim rahmatan bihim din nan ai kamar yadda Allah ya ce bi lil mu'minina raufur rahim wai dukkan masu imani annabi sallallahu ta'ala sallam ya ji tsananin tausayi gare su bil mu'minina raufur rahim to
زكاه روحا وجسما shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala zakkahu ya tsarkake shi ruhan wajen ruhinsa babu ruhi mai tsarki kamar ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجسما كما كجكن الله تركك شي حسا ومعنى الله تركك من الله saboda tsarkin jikinsa ne kuda bai taba hawa jikin manzo Allah ba saboda tsarkin jikinsa shi kuda ya takan kazanta dan haka kuda bai taba hawa jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsarki bai ma taba hawa tufafin Annabi ba jikinsa ba tufafin sama kuda bai taba hawa ba saboda tsarkinsa ruhinsa mai tsarki jikinsa mai tsarki sallallahu ta'ala alaihi wasallam Hmm. wa hashahu عيبا ووصما wa hashahu ya wanince sa Mhm.
عيبا aiban aibi wa wasma da kuma aibi wannan karabifi ne aibu aibi wasmu aibi sai a ce wai ma'ana Allah ya kiyaye manzon Allah babu aibi tare da shi ko da kamar a kaifa ko da kamar digo na allura in ka caka ta ka dan digon da za ta ba annabi bai da aiki kamar wannan Allah ya kiyaye shi shine hasha ya walince shi Allah ya nisantar da shi daga aibi ko ya nisantar da shi aiban wajen aibi wa wasu ma da kuma wata illa ko ya take wa atahu hikmatan wa hukma sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala atahu ya bashi hikmatan hikma Hmm. ko a ce adalci iya adalci tsakanin hukunci ko iya hukunci ko annabta ko ilimi ko qur'ani duk wannan ana kiran su ko kuma zance na gaskiya duk ana kiran su hikimatu hikimatu alqur'ani hikimatu sunna hikimatu annabta hikimatu ilimi hikimatu adalci cikin hukunci duk wannan an ambace shi haka nan. wa hukuma sannan kuma da hukunci a yadda shi koda ba za a samu وفتح به أعين أعينا أما wa fataha Allah tabaraka wa ta'ala ya bude a ayunan idanu umyan makafi bihi da sababin aiko manzo Allah idanu na makafi ba su san gaskiya ba sai da Allah ya aiko manzo Allah ya bude idanun ya nuna musu gaskiya suka ga gaskiya shine tauhidi suka ga ayoyin Allah ayoyin Allah sammai da kasai da duwar watsi da halittu duk abin da suke tabbatarwa samuwar ubangiji to waye bude idanu suka kalli haka suka ga haka manzon Allah Allah ya bude idanu makafi bihi da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إلى الفاتحة shi da alfatihu ma lima ubulika haka yake alfatihu lima ubulika a cikin hadisi haka yake yace hadisin nan na cikin bukhari hadisin abu ibn sari yake cewa ya hadu da abdullahi da ibn al-as yake cewa akhbarni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ajal innahu la mawsufun fi at-taurat bi ba'd sifatihi fil qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli سميتك المتوكلة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الأوجاع وأفته به أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن صفة النبي جاءت من التوراة كما يدى آه عبد الله بن عمرو بن العاص aka riweta daga gare shi imam bukhari ya kawo a cikin sahihinsa to wa quluban kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bude quluban zukata gulfan waɗanda suke rufaffu bihi da sababin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai Allah ya bude zukata sai suka karbi tauhidi da sababin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine quluban gulfan ba wa azanan wa azanan da kuma ida watan kunnuwa summan waɗanda suke kurame ga barin ji sai annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe su da sababin manzon Allah Mhm. sai gashi sun ji gaskiya kuma sun karɓi gaskiya Mhm.
فآمن به وأكثره Mhm. gaba ونصره من جعل من جعل الله له في من جعل الله له في مغنم السعادة اسما wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa kisman wani yanki daga cikin rabon sa'ada arziki amana bihi shi ke imani da manzon Allah wai waɗanda Allah ya yi masu arziki ne dama da yake rabon arziki ya raba ya ba to su ne suka yi imani da manzon Allah wai wanda Allah ya bashi wani kisman wani rabo daga maganar musu sa'adati amana bi sai imani da shi Allahu akbar Allah ya tabbatar da mu akan wannan arziki
وأثره wa azzarahu wa nasarahu kuma su ne suka taimake shi kuma azzarahu suka karfafe shi wa nasarahu suka taimake shi Mhm. da ya ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila Mm, tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu tu'azziruhu dinnan wa tuwaqqiruhu dinnan lamiran nan guda biyu suna koma manzo Allah ne haka malaman tafsiri suka ce Mhm. ma wa tusabbihu bukratan wa asila suna kuma mazatin Allah ne tabaraka wa ta'ala to wai waɗanda suka yi imani da shi masu wane ne ke imani da shi waɗanda Allah ya sanya ma rabo na arziki suke imani da shi suke karfafa suke taimakonsa a cikin isar da sabon Allah to وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء ختما to lokaci yayi to wa kazzaba bihi haka nama gashi can gaba man kataba alaihi shaqa'a hakma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta masa ashaqa'a rashin arziki hatman sai ya same shi dole kazzaba bihi shi ya karyata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
وصدف عن آياته wa sadafa ya kau da kai an ayatihi gabarin ayoyinsa ayoyinsa alamun annabta su shine ayoyinsa alamatun nubuwati dalailun nubuwati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka faru a haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam dalailun nubuwati ne a ce taurari tun yi kasa kasa duka watan shamaki yayi daga makka ana hango gidajen can sham kamar haƙoran kare ɗan mici-mici haka ake hango su wannan da la'ilin nuboti ne cewa an ji hati ko ba na magana duk da la'ilin nuboti ne a rada aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka tashin sa duka cike yake da la'ilin nuboti haka har yace Allah ya aiko shi yana tare da la'ilin nuboti ya daga hannu sai ruwa ya tsalala tsakanin yatsunsa masu tsarki take in ya shafi marar lafiya ya warke haka da ya ga duk wannan dalailin nuboti ce amma wanda Allah ya rubuta shaqi ne shi ba ruwan shi da wadannan za ka yi ta dafa an ayati wanda dama can Allah ya rubuta shaqi ne shi ke karyata manzo Allah sannan kuma sadafa ya kauda kai ya bujira an ayatihi gabanin ayoyinsa abinda za a kalla a gano lalle annabi lalle Allah ya aiko shi ko a ce an ayatihi alamomin annabtarsa ko an ayatihi daga ayoyin alkur'ani da Allah ya sauka gare shi domin ko ba wata mu'jiza kallon surar jikin manzon Allah kadai ta isa a gano cewa lalle yana ɗauke da babban al'amari law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yubika bil khabari a kalli annabi kadai wallahi ba zai yi a ce ba komi ba bai yiwa a ce a kalli manzo Allah a ce ba komi ba a gano komi ba bai yiwa sallallahu ta'ala alaihi wasallam
ومن كان في هذه الأعمى ومن كان duk wanda ya zamo a ama makahu fi hadhihi a cikin wannan rayuwa ta duniya ya makanta gabarin ganin gaskiya Mhm.
وهو في wa الآخرة أعمى huwa fil akhirati ama ko a lahira ma zai tashi yana makahu domin watan Allah tabaraka wa ta'ala ce yace innahu la ta'mal absarukum walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ai ba idanu ke makanta ba haƙiƙa ne absaru basirorin da ke cikin zukata su ne ke makanta za ka biye da zai gani in dai bai ganin gaskiya ganin banza ne kuma biye da bai gani in dai yana ganin gaskiya Allah ya ya sa masa sau sanin ganin gaskiya a cikin zuciyarsa shi mai gani ne wajen Allah shi mai gani ne wajen Allah Allahu Akbar.
صلى الله عليه وسلم
to man kana fi hadi amma bu fil akhirati ko a lahira amma makahu ne Mm.
صلى الله saboda haka ne in waɗanda suka ƙi gaskiya ran tashi alkiyama sai Allah ya tada su makafi sai sai "A, ya ubangiji lima shartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji ya kata da ni makaho da ko can duniya ina gani sai Allah ta'ala ce wa kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha kadhalika al-yawma tunsa ai al-jaza'u min jinsi al-amal ne yadda kai ne aka yi maka e ayuna kai kamar baka gansu ba kamar wanda bai gani kamar wanda bai gani ayuna nan aiko kai kamar baka gansu ba kamar wanda bai gani za ka kai ma yau na yi banza na yi biris da kai Allah kiyaye mu
صلى الله عليه وسلم صلى- صلى تمو وتمع yace salatan salat sallallahu alaihi wa sallam tsiran Allah da aminci ya tabbata alaihi ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatan salati kau tanmu wadda za ta rika daduwa a koda yaushe
وتمع watun ma kuma za a rika ɗaukaka ta wai a ɗaukaka ta zuwa ga Allah ya ce ilaihi ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu eh tulma kenan ake ɗaukaka ta Mm. ko tulma ake daɗa ta wai salatin da kullun take daɗuwa watun ma kuma ake daɗa ta ko watun ma ake hauhawar da ita watan ma ba watan ma ba watan ma tanmu watan ma tasmu take ɗaukaka Mhm, watan ma kuma ake daɗa ta Mhm, kaji bambanci kenan wa ala alihi aminci ne tabbata ga alayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam iyalan gidansa alal baiti kenan waɗannan da aka haramta mutum sadaka suna alayensa sallallahu ta'ala alaihi wasallam malamai fi maganganu da yawa kan alaye su ne alaye aka ce alu bi ma'ana ahalu ne ahalu ne aka ce alu an gane wasu suka ce da iyalansa matansa da ƴaƴansa zuriyar na na Fatima radiyallahu ta'ala anha su ne iyalan su ne alayensa wasu suka ce a'a su dai iyalan gidansa alinsa su ne zurriyar da na Fatima domin hadisai sun tabbatar da haka littattafai kuma sun ruwaito takan ummi na Aisha takan ummu Salama radiyallahu ta'ala anha radda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidatuna Fatima ta taho yace ina ta zo da sayyidina al-hasan da sayyidina husaini alaihi assalam sai ga sayyidina ali ya zo sai manzo Allah ya sanya su cikin bargo sai ya lullube su yace Allahumma haula'i ahlu baiti fa dhahab anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatahira sai ummul mu'minin ummu salama ta taho za ta shiga sai manzo Allah sai ya dakatar da ita yana ta shiga tace a yanzu ni ba ne cikin iyalan gidanka sai ce a innaki ila khairin innaki ila khair ke ma kina da alkhairin da Allah ya tanada miki ke ma kina da alkhairin da Allah ya tanada miki haka kuma ummina Aisha an yi haka saboda haka aka ce su kadai ne wanda aka haramta mutum sadaka zuriyyan na Fatima radiyallahu ta'ala anha su ne iyalan gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne adinsa wasu kuma suka ce a'a gabaki daya da matan da su da su ne ake nufi domin can inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa alal baiti sai da aka koro bayani kan matan manzo Allah ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i in tabaytun ya nisa annabi ya nisa annabi har aka kai inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa alal baiti wa yutahhirakum tatheera sai aka gami gaba da su din da zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahu a'lam Allah ya bada muwafaqa to wa sahbihi da sahabbansa wa sallama taslima ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya amantar da su tasliman aminci alhamdulillah wannan ita ce bangaren farko na muqaddima ashifa na'am eh su ma suna da ciki 也起码可以把很多人能认识 出来。